أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci a yau muna yinin lahadi sha hudu kenan ga watan rabi'u thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1444 watan turawa muna 29 kenan ga watan 11 shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke bariki GRA a garin Gumal don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha karatun ya samu dogon tsaiko tun kafin corona ko yana ga tun kusan watan uku rabon mu da yin wannan karatun yanzu ba mu dawo ba sai cikin watan goma sha ɗaya an samu tazarar wajen watanni kusan bakwai ko Allah madaukakin sarki ya sa saukacin ko tsayuwar da zaman ko alkhairi sai a gare mu cikin ikon shi da yau Allah ya kaddara mun dawo din za mu ci gaba da wannan karatu din bayan mun tsaya akan darasi na ashirin da uku yau za mu tashi ne akan darasi na ashirin da uku wancan ina ji tartilul qira'a وتحسين الصوت بها كو ريرا كراتو da kuma kyautata murya a wajen karatun alkur'ani shine abin da kuka yi domin an kare karatun fatiha an kare karatun sura an kyautata karatun abin da ya rage a bayan wannan shine tafiya ruku to amma kafin tafiya ruku waɗansu abubuwan sa iya faruwa a cikin karatun su zaman to tasgaro ga karatun wataƙil liman ya cije tun a karatun fatiha wataƙil ya cije a karatun sura ta ga liman yana da buƙatar a mai buɗi shi yasa sai malam ya kulla wani babi da ya mai suna alfathu alal imani yowa liman buɗi idan ya tarkafe a wajen karatu shine abin da za mu tashi cikin babi ko darasi na ashirin da hudu abinda malam ya kawo shine hadisin Abu Dawud wanda Ibn Hibban ya rawaito shi da kuma Imam Tabarani malam ya dogara da hadisin yake cewa wa sanna sallallahu alaihi wa sallam al-fath ala al-imani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnata bu'i ga limani idza labisat alaihi al-qira'a idan karatun ya chafe maliman in karatu ya sarkafe wa liman ya rasa yadda zai ya shuɗe to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama a buɗa wa liman mana a tada liman a inda ya sarkafe din faqad salla sallallahu faqad salla salatan yace tabbas ya taba yin sallah fa qara'a fiha yayi karatu a cikin sallar fa lubbisa alaihi sai karatun ya sarkafe mashi shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kanshi ya je ya dawo ya je ya dawo karatun ya mashi nauyi wanda yake gwada maka mu'jizar alqur'ani duk inda ka kai da haddar qur'ani da bawa qur'ani lokacin ka da kiyaye shi da haddace shi wata rana karatun da ka dora wa ɗanka da safe bawan aiwa ɗaya ya rike ka e ka iya kayi komai yanzu nan ka dora ko kana dora wa ɗalibai kayi dori na farko na biyu na uku kuma ya rike ka kuma a rasa yadda za a yi ba za ka wuce ba duk dabarar ka sai ya kama ka don haka wannan mutane su sa a ransu shi alƙur'ani gagara gwani ne duk inda kake da gwaninta wata rana sai ya nuna maka alƙur'ani alƙur'ani falu bisa alaihi falaman sarrafa tsala da ubayyi da ya ƙare sallar sai ya ce da sahabin shi ubayyu bin ka'abin radiyallahu anhu Ubayy ibn Ka'ab cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda manzon Allah ya jinjina ma karatun shi kuma Allah ya hore mashi daɗin murya da iya rera alƙur'ani wani lokacin idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana so ya shakata ya huta yana so a tunatar da shi alqur'ani sai ce wa ubayy ibn ka'ab zo ka karanta min alqur'ani lokacin da suka yi kifi na farko sai ya ce a aqra'u a aqra'u alayka wa alayka unzil yanzu manzon Allah har na karanta maka alqur'ani bashin kai aka saukar mu alqur'ani din yace ina so in ji alqur'ani ta bakin wani ba ni ba ya buɗa ko ya zauna ya gyara ya wasa murya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ya fara karatun suratul nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana jin sa yana hararo wa'azi da wa'azi da fadakarwa da jin hankali da tsoratarwa da yake cikin suratul nisa'i har yau fadin Allah madaukakin sarki fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yana zuwa kan wannan ayar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da kuka hawaye ya fara sarfowa ta idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibayu ibn Ka'ab sai ya taka birki a daidai wannan lokaci dan haka yana da jinjina sosai akan alqur'ani tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ji in ba mu manta ba shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan na'i da sallah ko idan ta gama sallah zan karantar da kai wata sura wacce ta fi kowace sura girma da albarka cikin alkur'ani da ya kare sai ya karantar da shi suratul fatiha to da ya kare sai yake ce da ubayyi a sallaita ma'ana ka koyi sallah tare da mu da kai muka yi sallah qala na'am yace kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya ce da shi fama mana'aka to me ya hane ka an taftaha alayya ka buɗa min inda na tokare a wajen karatu tunda na cije karatun ya ci wucewa kuma ta tabbatar daidai lokacin kai bai cije maka ba me yasa baka gaya min ba aya kaza ce in wuce fama mana aka an taftaha alayya me ya hana ka kai buɗe a gare ni to bisa wannan malamai sai suka gano cewa ashe limamin ka idan yana karatu in karatun ya cije mashi babu laifi ka gaya wa liman ga gurin da ya kama sai ku wuce cikin karatun lafiya kana to sai dai ana yin sa ne haka fata ka ba kaidi liman yana yi kawai taraf a ɗauro baki ko kuma akwai ka'idar yadda za a mai buɗe ɗin akwai ka'ida ko to ya kamata a samu ka'idoji wani ya faɗa da sauri na amala ismail idan ya je ya dawo bai wuce ba ya je ya dawo sau bai wuce ba da haka a gurin ka idan liman ya dawo sau biyu ka iya tahin sa na'am da wani fiyar din na'am eh na'am idan liman ya je ya dawo ya je ya dawo ma'ana harin zube sakar bakin to ku tsaya ku ga gudun ruwan shi wani liman din baya su kana ta da hiransa zai ɓaci wataƙila da ɓacin ran za ku yi sallah ku ƙare da haka to inda har maka wanda guntun ƙoƙarinsa yana zuwa na dawa ku samu ido ku kalle ai ƙur'anin ya ihe ko ya tahi ko ƙur'anin ya nuna masa bai isa ba ko ya haƙura ya yi ruku da haka to matsawar liman yana gwada iya ƙoƙarinsa ba a ta da liman a bar shi ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo da kansa zai tsaya in ya tsaya ya hiru yanzu ya saka ya ba da gari don sai a ɗora masa wani ita ce ƙa'ida wajen ɗora wa liman karatu lokacin yana cikin sallah wani za a ga kota hajjubi ake dama da ƙwar'aninsa a hannu yana jiran liman da shi yana haɗiyar yawo haikar ya jiho masa aya wa ce ka tsaya ko da haka ita ka'idar buɗin liman ba'awa liman buɗi sai liman ya saka akwai wanda yana zuwa ya tabbatar ƙura'anin cije masa zai zai shiru tun a farko ba buƙatar ya sha wahala sai ku gaya masa sai ya wuce a karatun sa lafiya kana in ya je ya dawo sau ɗaya ya je ya dawo sau biyu ya san shi ba sa haka da alƙur'ani tun da ya je ya dawo ya je ya dawo kawai zai tsaya sai a ɗora masa wani kuma za ga ya ƙi sakarwa da ya yahe tsauri sai ya koma da baya sai ku jira shi wani kuma idan ya taho ya cija ya cija karatun ya ƙi ci ya tsalle sai ya tafi aya ta gaba to ba a dawo da shi tsarihi ake sai ya tafi yana karatu sabbi hisma rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada wace ce kamata ta zo walladhi akhraja al-mar'a ko sai ya tsallake ta sai ce faja'alahu dusa'an ahwa to karka ce masa no wallazi akhrajal mar'a na'am ba a dawo da liman sai a kyale shi shi yasa za ga har mai ahalari saboda ya san wannan matsalar tana yawan maimaituwa shi yasa ya ce maka idan liman ya tsallake aya ɗaya to ba a masa buɗe sai a kyale shi in ya tsallaka daga wannan surar ya dawo wannan surar ba a masa buɗe kyale shi ake har sai inda kansa ne ya kaji ya kasa nasuwa an yaba akwai lokacin da za ka gane ko da bai tsaya ba ɗin a jikinsa yana ce an yaban fita ba karatun ya ƙi mai daɗi to wannan alama ce ta yana shakku sai ka dawo da shi kan abin da yake daidai amma na karanta wa duha kawai sai ka ji cikin wallahi ila ya sha a duk qur'ani ne a kalhi bi nan yana wallahi ila ya sha sai ka ji cikin wa duha babu laifi yana karanta ila shamsu ko wirat sai ka ji cikin ila sama'u qabarat duk a kalhi yasa yake cewa in ya tsallake aya daya ko ya fita daga wata sura zuwa wata sura wannan duk ba matsala ba ta bukatar sujada kabli ba ta bukatar sujada ba aji kuma baya bukatar lalle da lalle sai kai wa imamin kabuli so kaga wani lokacin inda zamu ke kiraye waɗansu na dubban da suke faruwa a cikin sallah za ga ana samun sautin abubuwa da yawa na na an na ƙare shi ke tambaya sani an na ƙare shi ke tambaya ko kai da bukatar dole ka buɗa masa ne na in ya tsallaka daga wannan surar ya dawo wannan surar matsawar a cikin alkur'ani yake baya buƙatar a mai buɗe a cikin sallaci mai tambaya tambaya yake idan a fatiha ne fa ita fatiha ba ta da mazanciya ko lalle ne sai ta zo yadda ya dace in ba ta zo ba shi kansa liman ya san ba zai sallah ba fatiha ba ba buƙatar ya yi tsallake ba buƙatar ya yi dabara lalle ne fatiha sai ta zo daidai da daidai mai yake cewa nan zai buɗe alƙur'ani ne ko jizi'i ne ko rukoda zai kunna in ya zai dai fatiha sai ta zo daidai da daidai yayi yayi yayi karatun ya ke zuwa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin gaban ta ki zuwa yayi yayi yayi eh tuno ai akwai manshawi a wayarsa ko babu laifi sai ya kunna wayar sai ya kunna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka alhamdulillah eh kace shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eh da qur'ani a gaban sa ya dau qur'ani ya buda da juz'i da dau juz'i ya buda wannan shi ne yake sallah lalle ne sai fatiha ta zo daidai da daidai kafin a je ga ruku in a sallah yake in kuka bar hima ba yadda za a yi sallah babu fatihar wannan haka dole ne limami a burɗa mashi wannan a halin ba a gurɓata karatu ba idan limaminka yana karatu kuma sai ya gurɓata alkur'ani ma'anar ta ɓaci to matsawar ma'ana ta gurɓace ayo anan ba a jiran liman ya jira buɗi za a mai gyara a guri wannan kuma wanda yake gane ma'ana tana gurɓata wannan sai wanda ya san alkur'ani ko wanda ya san alkur'ani da ya ji liman ya gurɓata karatu sai masa an fi samun gurɓata alƙur'ani a canjin wasali canjin wasali ya fi komai gurɓata alƙur'ani kuma shi ne muka ɗauka kamar abu mai sauƙi a cikin alƙur'ani allahu sai ka ja sai allaha billahi wani gurin in kai rahin sa'a kasara ce ka sa billahu ko allahu a gurin to ma'ananka da gudu za ta gurɓace shi canjin wasali ya fi komai haɗari a wajen karatun alƙur'ani da haka masu karatun alkurani lalle lalle su yi taka tsantsan kuma yana maimaita dai kudu da muka yi ta yi sati biyu lalle karɓar karatu musamman na alkurani ya zama ta bakin malami ne ina ji wata kissa in ban manta ba wani ya taho zai musulunta a madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya sai shi tuka an ji wajen manzon Allah in musulunta ya kamata in ji ma irin abin da yake karantawa sahabban shi akwai abin da zai faɗaitar da ni in musulunta ko babu sai zo samu wani sahabi ya ce imin karatu wannan sahabin ya yi a oziya sai ya fara karanta masa suratul tauba bara'atun min Allahi wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushriki fasihu fil ardi arba'ata ashhurin azwa gun da yake cewa wa alamu anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu da yabo karantawa sai yake cewa alamu anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu madadin wa rasuluhu sai yace wa rasulihi da yawa an a gaba ma ake karatu lafiya kalau za a wuce kawai na mutumin yana cewa annallaha bari'un minal mushrikina wa rasulihi kawai sai wannan mutumin ya miƙe sai ya juya da baya sai ya ce ba zuwa kai ka musulunta bai ce zuwa na musulunta ya ce to me yasa ka juya ya ce to ai manzan da zan je wurin shi ka ce mun Allah ya ce ba shi ba shi kamar da in ai dama zuwa ne ya hada ni da Allah ko to kuma ka gaya mun ka ce Allah da kansa ya yi shela ya yi yekuwa ya gaya wa duniya ba shi ba annabin to zan janya mun ka sai juya da ba sai rike ta abu haka za a yi ba yace ai kwata kwata ba inda Allah ya ce Allah ba shi ba manzon sai ta aka fada sai suka je wajen Umar dan Khattab sai yake ce mashi ga abin da ya faru tsakanina da wannan mutum sai ce karanto ya karanto wa alamu anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuli sai ce to kaji inda matsalar take anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasulu Allah ba shi ba mushrikai wa rasuluhu haka shi ma manzon nashi ba shi ba mushrikai amma an kace anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasulihi to Allah ba ruwansa da mushrikai ba ruwansa da manzon shi ko me kawo wannan hadarin canjin wasali to shi yasa wani lokacin dora alqur'ani da kanka kana canja wasali zaka ji ma'ana ta canja sayalamuna gadan man al-kazzab al-ashi haka Allah ya faɗa a cikin suratul iktaraba tisaa ko suratul qamar ko sayalamuna gadan man al-kazzab al-ashi kana cewa sayalamuna gadan minal ya ma'ana za ta juya shi Allah tambaya yake yi gobe mushrikai za su sani wane ne makaryaci masharraci ko mutumin banza sai ka ce sai alamuna gadan za su sani gobe minan daga to kaga wa kake nema ka dora wa barnar kenan za ta koma ne zuwa ga Allah madaukaki kuma me kawo ko daukan wasani daga sama ya dawo ƙasa dan haka to shi a Qur'ani canjin wasali yana cikin abin da yake saurin bada ma'ana a cikin alkur'ani yana gurɓata ta don haka idan limamin ka yana karatu ka ji ma'anar ta gurɓace nan baka buƙatar ku shawa maza maza sai ka gyara masa ma'anar dan kar a bar farna kuna sallah ana tsine muku albarka Allah ya sa mu dace Allah ba mu ikon gyarawa al-isti'aza wa taflu fi salati li daf'i al-waswasa a'udhiya kana cikin sallah ka tsaya ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa taflu kayi tofi kana cikin sallar tuf lidaf'il waswasa saboda ka kori wasi wasi daga zuciyarka daga zuciyarka wannan ya halatta ko bai halatta ba shi dan ya uzura maka ya dame ka sallar ya ki bari kai ya za a yi sai ma da yake ta akwai hadisi a wajen Imam Muslim da Ahmad ibn Hanbal duk sun rawaito hadisi wa qala lahu Uthman ibn Abi al-As sahabi da ake kiran shi Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya yarda da shi shi Uthman ibn Abil As ista'amalahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala ta'if tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raye ya tura shi wakilci a ƙasar Ta'ifa ya zamanto kamar shine kantuma mai magana da mayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun manzo Allah na rayi aka ba shi shugabanci wa qarrahu Abu Bakr wa Umar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da Abu Bakar ya hau kan mulki sai ya bar shi har yanzu shine gwamna a Taifa bai cire shi ba haka Umar dan Khattab bai zo bai cire shi ba kaga yana da martaba kenan appointment uku yana da akwai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da akwai daga wajen Abu Bakar yana da akwai a wajen Umar radiyallahu anhu ruwaye lahu an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tis'atu ahadith hadisi tara aka rawaito mushi daga bakin manzon Allah ko hadisi tara ya rawaito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya hadisin da ya karantar da mutane a duniya aka kawo su cikin littattafan hadisi kwaya tara ne tare da cewa kuma yana da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da tattaunawa wata kin kaga shi fagen karantarwa ba fagen sa bane ba buƙatar a ba da karatun a kowane suka fi cancanta su ba da karatun ko buƙatar ya faɗa manzon Allah ya faɗa ba da taso ba sautar da aka rawaito masa hadisi rawa muslim salasatu minha salasatu minha imam muslim ya rawaito masa hadisi guda uku shikenan a cikin sahih muslim ka buɗe hadisin sa guda uku zaka rawaito wasta'amalahu umar ala umman wal bahrain thumma nazala al-basra to daga baya Umar dan Khattabi sai ya mai canjin aiki daga Fa'if mun ce ya tabbatar da shi a farkon lokaci ko daga baya kuma da bukata ta taso sai aka dawo da shi kasar Oman da kasar Bahrain yanzu kusan kasashe ne guda biyu Oman kasar Oman da kasar Bahrain ko to wannan Oman din ta da da Bahrain duka shi kadai ya jagoranci mutanen wannan gurin a matsayin gwamnati thumma nazara al-Basra daga baya kuma sai ya dawo garin Basra da zama توفي في خلافة معاوية يا رسول أخليفة معاوية أن أبي سفيان رضي الله عنه وله أقب كثير ما لن يسينا دا آآ دا يوى كافين يبر دنيا فوانا شيني عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه فشي عثمان ابن أبي العاص وانا شيني يا رسول الله يا مزان الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يتي شيطان ياشي قصتانينا دا صلاتي ya hana ni sakewa a sallah wa qira'ati ya hana ni sakewa cikin karatu da na fara sallah sai in kasa ganewa raka'a ɗaya ce ko raka'a biyu a ruku'u nake ko nayi ni nayi sujada ɗaya ko sujada biyu in yana karatu karatun sai ya tabe masa ya je ya dauki a'udhu billahi bara da daga farko in ya fara hawo haka za ka ga wasu yana mutu har a tsarki haka za ka ga wani yana mutu ya shiga ban ɗaki ya fito ya ɗauki ruwa fafafafafafa ya koma in an jima ya sake fitowa sai ya ji kamar an masa ya sake koma ya tsuguna ya ya fito kwakwakwa sai ga duk rabin wannan da rikar kakaf kafin ya shiga abin tausayi aka shaɗan yake addabar al'umma in yana sallah da ya fara ya kaji ya ce salamu alaikum sai ya fita da sauri sai ya kurkura baki sai ya sake alwala sai ya sake dawa sai a fara sallah tun daga kabbara harama ko zama sallaci minti goma kallimin ba amma da kyar sai samu raka'a ɗaya to irin wannan kaga shedan ya shiga tsakaninsa da sallar ba zai bar ya jira dan sallar to shi ma Uthman ibn Abil As haka ta taba samun shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yulbisuha alayya yana chaba mun karatu yana chakude ni fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi zaka shaytanu ce wannan shaytani ne yuqalu lahu khinzab ko khanzab khanzab ko masu sali aka rubuta ne khinzab ko ana ce da shi khinzab yace zaka shaytanin yuqalu lahu khinzab fa idza ahsastahu in kaji alamun shi ma'ana za a fara ma wasi wasi cikin karatunka fa ta'awwaz billahi minhu to ne mutsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin wannan shaytan wat fil ala yasarika salasan kai to fi sau uku a hagun shi a hagunka da ka ji alamun shaɗan sai ka ce a'udu billahi minash shaitanir rajim a'udu billahi minash shaitanir rajim a'udu billahi minash shaitanir rajim sai ka ci gaba da karatun ka wat fil ala yasarika salatan kai to fi sau uku qala fa fa'altu zalik Usman ibn Abil Az yace sai nayi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa azhabahu Allahu anni sai Allah madaukakin sarki ya tafiyar mun da shi tun daga wannan lokacin ba sake samun matsala da damuwa a cikin sallah ba ko a cikin karatuna wallahu ta'ala ala malam sai ce a ruku yanzu an kare karatun fatiha matsala ta faru cikin karatun fatiha kai ɗaya ga yadda za ka magance ta ka faru tsakaninka da kai da liman kuna cikin sallah ga yadda za ka wa liman buɗi ga lokacin da ya dace kawa mu liman buɗi ga lokacin da bai dace kawa liman buɗi ba in an ƙari karatun fatiha an yi komai an ƙare karatun sura komai ya zo lafiya kalau mai rage mana na? sai ruku'u malam sai ce an ruku'u to tafiya ruku'u malam da shi ma hadisi ne ingantacce kun makana sallallahu alaihi wasallam imamul albani ya ce sannan shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faragha min alqira'ati in ya kare karatu sakata saktatan yana tsayawa yar karamar tsayawa thumma rafa'a yadayhi sannan sai daga hannayen shi da haka su limamai da masu sallah su kadai ba a bukatar kana kare karatu ko a zakata fi alhamdulillah rabbil alamin غير المغضوب عليهم ولا الضالين da mamunka da kai kun yi amin kaɗan jira ɗan ƙyar sai kuma ka fara sura za ka ji hakan ya ku baka natsuwa a cikin sallarka قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس sai ka ɗan jira ƙin shi ma wannan tsayawar da za ka yi za ka ji da numfahinka da hayyacinka da komai ka dawo cikin jikinka sannan sai ka tafi ruku kada ka ce minar jinnati wannan allahu akbar sai ka ji dama kamar jira yake ƙarasa a kan ƙwararri to so ake in ka tsare ka tsaya wannan yar fukar ta karatu da kake da waye ta nafa ta nasu ka ji a hayyacinka kake sannan kuma sai ka yi kabbara ka tafi ruku shi ne yake ta idan faraga min alqira'ati sakata saktatan yana dan tsayawa thumma rafa'a yadayhi sanan sai ya daga hannayen shi alal wujuhil mutaqaddimati fi takbirat al-ihrami a bisa fuskokin da suka gabata wajen tafiya kabbarar harama fi takbirat al-iftitahi a wajen kabbarar bude sallah wadanne ne fuskokin da suka gabata a kabbarar bude sallah na walaikun wassalam na ya ce alal wuju a bisa fuskoki ko? na malasa ne ko ka ɗaga kana tafiya ruku'u ko ban kai ruku na kabbara harama ok kabbara ruku ko kana kabbara ruku kana daga hannu ko kai kabbara sannan ka daga hannu ko ko in kai kabbara sannan ka daga hannu ko fuska uku shi yasa to na koma sai na dauko duka abubuwan da muka faɗa a wancan lokacin da muka yi magana akan kabbara harama ka'ida ta farko sai ne yake cewa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbira wa taratan ba'da takbira wa taratan qabla kamar da malam ya faɗa ita kabbara tafiya ruku'u din ko dai Allahu akbar kana kabbarar kana daga hannunka ko kuma zaka tafi ruku'u Allahu akbar sai da ka daga hannun sannan kai kabbara ko kuma zaka tafi ruku'un Allahu akbar sannan sai ka ɗaga hannu sai ka tafi ruku wannan ya sa idan kana bin limami sallah ya zamanto idan ka yana kan limami saboda ba mamaki a baya kake limamin ka ce Allahu akbar har yanzu a tsaye ki kai kuma idan ka har ka tafi ruku an samu matsala saboda mai kawai ƙarar limami kake bi ba limamin kake bi ba shi yasa to in kana bin liman sallah sharadi ne sai ka saurari shi yadda liman yake sallah kuma kana kallon shi yasa aka ce wani lokacin wanda kuma baya kallon liman to yake kula da mai yan sahun gaban su suke wannan shi ba da zama lafiya misali a tafiya ruku'u yanzu ka ga mukaddara ne da liman na dago na kare karatun fatiha na yi komai kaga kai a bana kana tunanin kawai ruku'u zan tafi min al-jinnati wan nas Allahu akbar kaga idan karan su idan karan karatu na kake bi da kabbara wata kin har ka ta ruku ni wannan ba ke sa aka ce wajibi ne idan ka zo kana tafiya ruku ko kana sallah zaman to kana kula da limamin ka ne wannan ina ji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kage yanzu na sunan sa ya kwanta min amma dai lokacin da Imam al-Bukhari zai kawo hadisin sa cikin Sahih al-Bukhari sai da yace masa wa huwa ghayru kazzab bai taba ƙarya ba baya ƙarya sai yace ya rantsa da Allah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in za a tafi ruku ba sa tafiya ruku sai sun ga liman a cikin su in za ta fi sujada ba sa tafiya sujada sai sun ga liman ya gama yin sujada saboda misali idan ya dauko ce sami Allahu liman hamida kowa ce rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar zai iya faɗa yana tsaye kememe ya ƙare ya ɗaga hannunsa sannan kuma sai ya tafi ya durkusa. Tun yi ce mu duka da muke sahun gaba ba wanda yake motsa sai mun gama ganinsa ya gama yin sujada sannan za mu motsa. Shi yasa to idan kana bin liman sallah ya zama to idan ka yana kan liman. kar ka yi aiki sai ya yi wani lokacin ka bashi sai ya gama aiki sannan ka same shi cikin wannan aiki saboda in ka bara kake takama da ita wani lokacin ba ma ke sai ya kabbara ma zai daga hannu sannan ya fara aiki saboda yana da wannan damar wani lokacin kuma ya daga hannun sannan ya yi kabbara wani lokacin ya daga su tare to tun da yana da wannan zaɓin kaga aikin ka ne kenan kana kula da abin da yake faɗa kuma kana kula da abin da yake aikata sai a zauna lafiya to wa taratan yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu wannan kaga kana da wannan fuskar sai ka kiyaye wajen daga hannun ya za a yi wa kana yarfa'uhuma mamdudatul asabihi a wajen kabbarar harama an ga mana manzon Allah na daga hannun nasa mamdudatul asabi ɗan yatsunsa suna kallon sama tsar a tsaye haka Allahu akbar wala yufarriju bainahuma wala yadhummuhuma baya bude ɗan yatsun kuma baya dunkule ɗan yatsun haka yake daga su haka sama zat suna kallon sama da haka tafiya ruku'u ma idan zaka yi kafara haka zaka tafi kar baka ce Allahu akbar kamar sallar kuturu ba a yin ta haka kuma kar bai me ka saka su haka kamar kana zagin wanda ya dame ka ita ma ba a yi a cikin sallah wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi kamar yadda malam ya faɗa mai shayi ko yace wani lokacin wajen dagara yana sawa daidai da kafadar shi wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhazi bihima wani lokacin yana daga su har sai ya daidaita su furu'a uzunaihi sai daidai da gaffan kunnon shi da ka daga ko a daga su sai tai da zo sai tunkunne ko da zo daidai da sai kafara da ka yadda kai kabbarar harama da wannan fuskokin tafiyar ruku'u ma tana da wannan fuskokin ko dai kabbarar tare da daga hannu ko daga hannu sannan kabbara ko kabbara sannan daga hannu ka daga ɗan yatsunka suna kallon sama ko ka daga su su yi daidai da kafaɗarka ko ka daga su yi daidai da kunnuwanka wa kabbara sai kuma ya yi kabbara wa raka'a sai kuma ya yi ruku'u haka tafiya ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa amara bihima al-musi'a salatahu wannan dai da yayi sallar ba daidai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da manzan Allah ya tashi mai gyara haka ya gaya masa in ka zo tafiya rukuku ga yadda za ka yi faƙala lahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a cikin hadisin da abu dawud ya rawaito da imamun nasa'i wa sahahahu al-hakim imamu hakim ya ce ingantacce ne wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi ya goya masa baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna la tatimmu salati ahadikum lalle sallar ɗayan ku ba ta cika hatta yusbigha alwudu'a har sai ya kyautata alwalash kama amarahu Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da haka yanzu tun kan azo sallah daga nan ake bata sallar in alwala ba ta yi ba ko sallar ba za a fara kallo ba da haka duk wanda yake so Allah ya karɓi sallarsa tun a alwala ya tsaya ya kyautata alwalash sai alwala ta yi kyau sannan ake fara kallon sallarsa in ba ta da kyau Allah madaukakin sarki ba zai karɓi sallarsa ba wata ba za mu sake samun munasaba ba babban abin da na kalla mutane suna kuskure a cikin alwalarsu shine wankin hannu da yawa mutane ba su iya wankin hannu a cikin alwala ba haka ne kuma haka ba an gane me nake nufi wanda ya gane ya gaya wa wanda nake nufi banda wannan na na very good ya sunanka na mustapha yusuf wa na yusuf mika'il barakallahu fik ala yusuf matsalar da ake samu shine mutum idan ya zo alwala a farkon alwala muna wanke hannun mu haka mu kurkura baki mu shaƙa ruwa mu faci a wanke fuska tun daga kunne zuwa kunne tun daga inda gashi yake mutuwa na al'ada har zuwa kasan haɓar mu lafiya kalako inda ake yadda alwala a wankin hannu mutum yana tamaka a farkon alwalarsa ya wanke wannan hannun nasa in ya tashi wanke hannu sai wanke daga wayan hannu zuwa wannan gwiwa in a haka kai alwala duk shekarar da kai kana alwala wannan gurin da baka wankewa lam'a ce saboda wancan wankin da kake wanki ne na sunna ko ba shi alwala ta yi amma wannan da ka zo shi ne na farilla shine ake bukata tun daga gwiwar hannunka sai ka sake da har tsintsiyar hannunka har cikin yatsunka kuma ka tsatsefe su saboda ma hadarin kisa za ga duk littattafan malikiya suka ce maka tsatsefe hannu a alwala wajibi ne ita ce hikimar saboda mutane suna manta yasa aka ce wajibi ne don haka sai ka dawo tun daga gwiwar hannu ka sake haɗuwa da cikin wannan hannun ka tsantsefe cikin yatsun hannunka sannan alwalan mu za ta yi kaga kenan isbagul wudu akwai matsala a kanta sannan ka wanke hannunka akwai shafar kai in ta sunna shine tun daga inda gashin ka yake farawa ka bokeya daga ƙeyar sannan ka dawo sannan kuma ka sake sa hannunka a kunne ka shafi kunnen bisa sabani da yake wajen malamai ko dai da sabunta ruwa ko ba sabunta ruwa da haka dai buka kuma hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-udhunani min ar-ra's to al-udhunani min ar-ra's me ake bika fifi fayumsahani wa la yughsilani hukuncin kai ne hukuncin kunne dan haka yadda aka shafi kai haka za a shafi kunne ba wankewa za a yi ba in aka ce a wanke wata kalka iya dura ruwa a cikin kunnenka yasa abu za Allah ce al-udhunani min ar-ra's wasu suka ce a tun da gira kai shafar da kai wannan ruwan da ne za ka shafi kunne malikiya suka ce akwai sabunta ruwa sabon ruwa za ka ɗauka ka ƙwanƙwala cikin kunnenka ka goge fatar kunnenka sannan ƙafa in ka zo lalle a yi mata wanki na musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbansa sun yi alwala ƙafar su akwai lamba manzon Allah sai ce wailun lil aqabi minan nar yace tab yace wasu diga digan za ta sha wutar jahannama gobe alkiyama saboda mai ya hango gun da bai fita ba yawan mutane suna da zagarin suka ba kawai ɗan shafa suke yadda suka ga dama so ake ta wanko fafes kuma duk inda aka hango wani fari in dai daga idan sawunka ne sama da shi abin da ya ƙasa da ƙasan diga diginka so ake lalle ko ina ya samu ruwa ya jike ya wanki in aka samu lam'a tana fitowa manzon Allah ya ce a wutar jahannama nan ne za a ke cike gurin da kake bari a alwala sai an gama wanke gurin an samu duk alwalar da kai sau nawa sai an wanke an cike ta sannan a baka dama ka wuce gidan aljanna don haka mutane da yawa suna barin sallar su tun daga alwala yana da kyau a kyautata alwala shi sa zaka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna karantar da sahabbai alwala ana zaune Usman dan Affan yace a dauko mun ruwa na yi alwala aka dauko mai ruwa yi alwala hadisi na cikin zuwa aka kamar cikin bulugul maram ko ya gwada wa mutane ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke alwala mun faɗa a hudu ba Umar dan Khattabi ya koya wa mutane alwala daga kan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in babu alwalar babu sallah yace to inna halata timmu salatin a inna halata timmu salati ahadikum sallat ɗayan ku bata cika hatta yusbigha alwudu'a asiya kuta ta alwala kama amarahu Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi ثم يكبر الله sannan sai wa ka Allah kabbara ita ce kabbarar harama wa yahmaduhu wa yumajjiduhu ya gode mashi ya kamba mahi adiyatul istiftah wa yaqra'u ma tayassara min alquran ya karanta abin da ya sauka na alqurani mimma allamahu Allah cikin abin da Allah ya sanar da shi wa azina lahu kuma ya bashi dama ya karanta a wannan lokaci din wa azina lahu fihi Allah ya bashi dama cikin sa thumma yukabbiru wa yarfa'u sannan yayi kabbara ya tafi ruku'u shine mu'allil shahid da Imam al-Albani ke nema cikin wannan hadisi sallah ba ta cika sai an yi karatu sai an yi kabbara harama ya gaya mana sai an yi godiya ga Allah an girmama shi ya karantar da mu an yi karatu ya karantar da mu Fatiha da karatun sura a cikin abin da Allah ya baka dama shi za ka karanta thumma yukabbiru sannan kai kabbarar tafiya ruku'u ya ga mana kuma da ake tafiya ruku'u din wayar ka'u sannan yayi ruku'u wa yada'u yadayhi ala rukubatayhi idan mutun yayi ruku'u sai ya dora hannayen shi akan gwiwoyin shi in ka dora hannayenka akan gwiwoyinka malam yace hatta taqma inna mafasiluhu wa tastarhi yace har sai duk gabansa sun koma sun nasu watattarki sun sariyar sun huta sannan mutum ya dago daga cikin ruku'u in kai ruku'u kowace gaba sai ka je ta daina motsi Allahu akbar ka tafi kai ruku'u to kada ba ka tafi hannun yana kokarin gamawa bai gama ba ka dawo da shi so ake in kai ruku'u sai hannun ya gama miƙewa inda ake da bukata ya lankushe ya gama lankushewa inda ake da bukatar ya daidaita ya gama daidaita ko ina sai ka ji ya huce ya tsaya sannan ruku'u ya daidaita alhadith ma da yace a karanta hadisin har karshe zaka ji ka'idar yadda qur'anin nan ruku'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda an tafi ruku'u ayyuka ne da yawa a cikin ruku'u sai muka bar shi mu haɗu a cikin darasi na gaba inda malam zai kawo mana sifatul ruku'u sifar ruku'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na so in takaita karatun saboda shine farkon dawowar mu wata kai har yanzu ƴan uwa da ba su san mun dawo ba to sai zaman to in mun tsere musu ba abu da muka tsere musu ba kuma sifar ruku'u abu ne mai buƙatar zama da kansa sai mai maka karatu na musamman inda damar ƙari a bayan ka mu ƙara abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara ne aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin ga takaddu guda biyu an bani aka ce assalamu alaikum malam tambaya ta ina hukuncin namijin da zai dinka a tamfaya sa a jikinsa shin ya halatta Allah mai da malam gida lafiya abinda malamai suka ce shine duk kayan da aka tabbatar na mata ne kuma ana gani mace za a ɗauka to baya halatta namiji ya sa irin wannan kaya matsawar ana gani mace za a ɗauka amma idan kayan al'ada ta yadda ana iya tarayya tsakanin namiji da mace wannan babu haramci a ciki akwai al'adun da tun yadda namiji zai iya ɗinka a tamfa mace za ta iya ɗinka a tamfa wannan ba matsala akan wannan akwai al'ada da ta yadda wannan atamfar tana fitowa namiji zai iya ɗinkawa mace zai iya ɗinkawa wannan babu matsala a ciki ko yanayin ɗinkin zai iya bambanta tsakanin namiji da mace kuma in an gani ba wanda zai ɗauka mace ce shi ma a wannan halin babu laifi wallahu ta'ala alam kamar yadda shadda an san kayan maza ne amma akwai ɗinkin da mata suke mata ba wanda zai ɗauka namiji ne to su ma suna tarayya da maza a irin wannan kuma duk abin da zai bada da cece ku ce da rahin bai kamata ba to in kana da kwarjini da mutunci ka kauce masa wannan shine yafi zama alkhairi wallahu ta'ala ala amma babban abin da ake magana shine Allah ya tsinewa namijin da ke makamantacce ne ya da mata da matar da take kamantacce ne ya da maza shine akwai da abin da kawai ana gani kawai na mace ne kai tsaye to namiji kare sa kai shi misali akwai dogayen riguna da ake saidawa a kanti na mata ko wannan duk da aka gansu nawa ne ne na mace ne to karba ka je ka siyo ka ce to me a ciki ko a ganka ka tsawon masallaci birin birin kuma ka samu da kaga ga rigar mata zurin zurin kana da ciki kuma ga huda kaga akwai fituna cikin al'amari in wannan bai dace ba ko su matan yanzu kuma akwai wasu dinki da ake musu in suka sa rigar ya gansu kamar jallabiya ta baya sai ka zo gaba ka ga girjinta da tudu kaga da problem so ita ma ɗinka rigar a yi mata irin ɗinkin da zai ba da ɗinki ne irin na maza Allah madaukakin sarki sai ne mata albarka in ka ga mutum da zarme mai riga daga sama har ƙasa zulum zulum yana ɗan ƙafa a cikin namiji ne amma ka ga mace kuma zulum zulum zulum tana tafiya kuma ya ka biyo ka ga wai mace ce da problem wallahi akwai riga yanzu da mata suke sawa da kasan ustaz idan ya sa rawanin nan na sunna haka za ka gansu wallahi kuma ya ka su ga mace haka za ta fito daga gidansu haka za ta ratsa gari wannan tufafin akwai tsinuwa a kansu idan mace ta sa dogon riga irin wannan abin da zai bambanta su da namiji ta kawo dogon hijabi a rufe duwawunta aƙalla to wannan zuwan da ya gani ya san mace amma zirin dogon riga haka can sama ne za ka samu ɗauna ba tsara wannan namiji aka sari da wannan ba mace aka sari irin wannan tufar ba to ya kamata ake samun bambanci tsakanin maza da mata kuma duk abin da al'ada ta sallama wa maza to kar mata su yi duk abin da al'ada ta sallama wa mata kar maza su yi wallahu ta'ala alam da fatan Allah ya ƙara ma malan lafiya amin tambaya ta ita ce ya inganta cewa idan mutum ya yi addu'a matukar ya ci daga haram to ba za a karɓa ba idan kuma ka ci ka ciyar da wani kamar mahaifi ko iyali daga haram ba tare da saninsu ba meye matsayin addu'arsu za a karɓa ko ku to shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi hadisi ne yana wa sahabban shi wasiya da wa'az a cikin hadisin sai aka ce thumma zakara ar-rajula sai ya ambaci wani mutum yutilu safara mai tsawon tafiya matafi ne ya sha hanya mai tsawo ash'asa azbara ya yi tuku-tuku ya kwashi da ƙura sashinsa har ya tukunkune irin kamar barroji din nan za a ga sashin ya dunkule ba zan tallaya na ya a jiki ya dundunkule haka gashinsa ya akbara jikinsa ya ɗauki ƙura kususu haka ya ci sun marafa a yadaihi ilar sama ya ɗaga hannayensa sama haka manzo Allah yake rawaito musu sun fara mutuna yana cewa ya rob ya rob yana kiran ubangijinsa yana addu'a sai manzo Allah yake gaya wa sahabbai fa anna yustajabu lahu to wace dabara ma za a yi Allah ya karba shi manzon Allah ne yake mamaki fa anna yustajabu lahu ya ma za a yi amsa masa sai manzo Allah ya kawo sigar abun mamaki yace mat'amuhu haramun abincinsa haramun ne malbasuhu haramun tufafin shi haramun ne mashrabuhu haramun abin shansa haramun ne wa ghudhiya bil haram kuma haram aka ciyar da shi daga kenan kaga kamar hadisin ya amsa maka ko da ya ciyar da ubansa haramun ko uba ya ciyar da ɗansa haramun duk matsalar iri ɗaya ce daga in uban yana cin haram to yayi kokari kada ya hanka ci wata galda ya taimaki da in ɗan yana cin haramun to kare ciyar da ubansa haramun wataƙil addu'ar ɗansa sai ta ƙace shi amma idan uban haramin yake ci ɗan haramin yake ci su duka ba wanda Allah maɗaukakin sarki zai karɓa addu'a shi da haka mutane in dai suna so Allah ya karɓa addu'ar su to su kyautata abin da za su ci yana ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana ga Abu Huraira yana ce masa tayyib ta'amak takum mustajabad du'a ka tsarkake abincinka sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓa addu'arka matsawar kana da tsantseni abin da za ka ci ba haƙƙin talakawa ba ne ba kuɗin talakawa ba ne ba kuɗin aikin ba ne ba ba kuɗin project ba ne ba rashawa ba ce ba ba tursasawa ba ce ba wa mutane har sai ka fahimci abin da nake nufi ba mutum yana tabin faɗinsa eh za a duba insha Allah za a yi aiki a kansa eh yana nan muna kula ai aikin mu ne sosai ana biyan mu za a yi insha Allah ya zo ya zo ya zo da ƙarshe da ya gane ba za ka bai da samu ta ɗari bai ta ga wannan a sha ruwa ka ce don sha Allah nan da nan ba za ka buga musu ka ce ka zo ka karɓa kaga wancan duk ɓata lokacin da kai dai ka yi ta ɓatawa ne don a baka wannan ɗari biyar ɗin ko ɗari biyar ɗin ko da voluntary ne ya ɗauka ya baka haramun wannan sai ta hana Allah ya karɓi addu'ar ka idan ka yi addu'a mutane kuna so ku zauna da Allah maɗaukakin sarki lafiya kalau ku tsarkake abin da za ku ci ku haƙura da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ku na halal to wannan sai Allah madaukakin sarki ko daidaita da shi shi yasa aka ce daga cikin tasiri ko ma'anar taqwa wal qana'atu bil qalil mutun ya zama tona da kana ya gamsu da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi albahinka Allah ya kaddara iya minimum wace 30 30 ka lissafa rayuwar gidanka da ta'ayanka da ta matanka da bukatunku da sallar layya da sallar azumi duk ku yi ta akan 30 ka ta wuce ku zama da matanka to kuku biyu ne ‘ya'yana guda kaza ne albahi na naira kaza ce ya za a yi muke rayuwa da naira dubu talatin muna ajiye abin da za mu yi ɗinki a azumi mu sai rago a layya in wata ta aihu a yi ragon suna ya kamata mu yi budget ku zama da su kulisa ta abin da za a yi duk mu haƙura da komai mu za mu riƙa yin wanke-wanke kara ɗauko ‘yar wanke-wanke a nan gida wankin yara insha Allah za mu rika yi kara ɗauko ‘yan yankin yara za mu haƙura duk da wannan in an yi albahi yi ƙoƙari ka samu hatsi za mu sulfa eh za mu baka ci za mu hau dutse mu nika ko kai kuma insha Allah in ka yi ƙoƙari ka je gona da ka tahowa da kiraruwa da ɗan itace da ka tsinto da kara haɗo da su ka taho da su za mu haƙura da ɗan abin da bai kai ya kawo ba don mu rayu a kan abin da yake na halaliya Allah ya samu na albarka a cikin ramu abin a gaskiya da gaskiya a faɗe ta ku yi haƙuri da kanta da fashewar hannu ya fi muku alkhairi a kan a sa butar jahannama ko da na sakan ɗaya ne ko na sakan biyu a ɗora rayuwar gaskiya da gaskiya yana da wahala rayuwar mu ta ji wani guri da ta kasa jin birki tun daɗe an taka mata birki ta ki tsayawa saboda an taho a guci amma duk da haka fa mutane ne sun taka birki wallahi rayuwa za ta yi daidai a dora ta akan daidai a kaurace wa duk abin da yake na haram duk abin da baka isa maka ka fara wala abin lafiya kada iyayen mu na da da yawa sun mutu a gidajen aro da yawa sun mutu a gidajen kasa da yawa gidansu da kara aka zagaye su kuma aka suka rayuwa su lafiya kada lafiya kada suka koma ga Allah rayuwar kuma ƙarya ce kai yawanci ma zan ka ƙara ƙaryar kamar kana ƙara rahin lafiya ne a gidanka in ka ce magi ya ji akwai problem in ka ce kullum sai ka ci nama sai an sai nama akwai uric acid ko akwai god haka ne ko in ka ce kullum sai an sha lemon kwalba an yi kaza akwai ulcer tana nan a tafi akwai cholesterol yana nan a tafi akwai kiba ko tana nan tana tahowa duk lokacin da ka ƙara daɗi za ka da akwai wata barazana isa za ka ga yawan jin daɗin ka yawan barazanar ka yawan matsalar akwai cututtukan da hebe kuɗin gaske yake yin su wala ba kowane jigari jigari mutum yake ba sai ka tura sosai Allah yake ɗora ma'adu wani rashin lafiya wata ƙasirin jin daɗin da ke na in ka saisaita rayuwarka daidai da daidai sai Allah maɗaukacin sarki ya taimake ka sai a zauna lafiya kalau abinda nake nufi dai a zauna gaskiya da gaskiya da kai da matanka a yi lissafi na gaskiya da gaskiya ɗora rayuwar akan gaskiya abin da yake ba matsala shine wani zazo ga matarsa bahi da kuɗi kuma albahinsa kaɗan ne za ta yadda sai suna zaune ana manajin rayuwar lafiya ƙalau kuma sai ce mata zai ƙara aure haka da problem kenan ya ka ce mun baka da kuɗi na yadda muna shan wahala kuma za ka ƙara aure a hayar da gangan kaci saboda haka ita ma da ka kawo buhu ta buɗe bakinsa kawai ta ta ai saboda haka idan da tana tantanta ma ba hukuna wata ɗaya da ka fara zancen aure wallahi wannan ba hukun kai sa a kwana goma sha uku ne hauza da ta maka babu in kuna cin dan waken fulawa kwano ɗaya ko rabin kwano in Allah da ya suke sa kwano da rabi a zuba wannan ya rage a zuba wannan ya rage ake tambaye almajiri kawo kwano da safe kana ji kana kallon wajen wanke wanke kaga an tara ba abinci tsiri guda ake kira ina masu awaki da tumaki akai mutu kai kace za ka yi aure to wani lokacin mazan su da kansu da kansu suna haifarwa da kansu da kansu matsala in babu sunanta babu mutum ya tsaya rayuwa ta gaskiya da gaskiya abin da zai iya wani lokacin ƙarin aure ba maslaha ba ce idan ƙarfinka bai kai ba tare 'ya'ya ba matsala ba ce idan ƙarfinka bai kai ba a tsaya a yi abin da yake gaskiya da gaskiya ne albahinka dubu talatin in son samu ne kar ka wuce mata ɗaya da 'ya'yan da za ka iya ɗauka albahinka dubu arba'in lissafa ya abin zai iya kasance a zauna gaskiya da gaskiya amma wallahi akwai garaje dubu talatin mata uku yara goma sha bakwai sai ka tabbatar akwai matsala wallahi kuma ɗin ta gaskiya za wanda muke tafiya da su kuma na tsaya na lura da kyau wallahi kamar masu kuɗi sun fi mu hankali ai shi talaka za a ga wani lokacin bayan tsoron aure wani lokacin yana zaune kawai da sun yi gasa da abokinsa ka ƙara ka ƙara zan ba da sadaki kawai ka ji aka fi gidan sayarin yawai saboda an masa alƙawarin za a ba da sadaki na kokasi da an ba da sadakin kuma gobe ya za a yi aka kawo yarinyar tun da garan nufa ka in ka fara matsala fa baka ƙare ba inda gaske ke zai taimake ka kace a'a zan ba da sadakin kai ɗauki cefanen gidan na shekara goma ni zan ba da sadakin amma ya mutum zai baka dubu ashirin a yi sadakin yarinya a kawo ta gida kuma kullum ya kama ta tefanin naira ɗari biyar a tsalla inda ai ɗari biyar sau talatin sau goma sha biyu sau ashirin a ƙaddara haikar ashirin za ku yi kai kaka abin kamar da hauka a ciki ya mutum zai baka naira dubu ashirin an gaza ka kuma inda ba zai iya fito ta ba so mutane dai abin da nake nufi su tsaya su yi rayuwa daidai da buƙatar su daidai da matsayin su in mutane sun yi rayuwa daidai da inda Allah ya ajiye su za a ga wani lokacin ba sa buƙatar su kawo haramun cikin gidansu barantana ta gurɓata jikinsu barantana ta hana Allah madaukakin sarki karɓa musu addu'a ina ji abakar siddiq yake cewa duk wata tsoka da ta fita daga haramun ba abin da ya dace da wannan tsokar sai wutar jahannama ko da mutum zai shiga aljanna sai wutar jahannama ta cinye wannan tsokar rumus babu ita babu alamarta sannan Allah ya ce baddannahum juludan ghayra hali yazuqul azab ko to sai an canja an canja an tattana azabar babu alamarta sannan sai a fito da kai a kai ka kogi a wanke ka sannan kuma a baka damar ka je gidan aljanna mutane lahira da gaske ne zamu je lahira mutane su yi taka tsantsan su guje wa haram an kai lokacin da kamar manzon Allah yake magana lokaci zai zo mutane ba sa kula abin da ya zo hannunsu haram ce ko halal mutane ba sa iya tantancewa kawai kawo kuɗi ita ce matsalar kuma kowa idan ka daga azzalimi yanzu yau a ma'aikata wala inda wani zai kawo ziyara a kira shi gaban masinjoji a ce kai da ƴan uwanka ga dubu ɗari ko raba abinda zai fare wata gidan ya cire rafar ya sa dubu ahirin a ƙasan a dubu ya riƙe kuma ya ba ake tunanin a dubu tamanin ɗin ya za a kuma da hi a ciki ko an samu problem in a majalisa ake aka ce ku wakilta mutum ɗaya za ga kowa shakku ya ci in kowa kalli kowa kowa ga nake idan da wanda an muka tura shi akwai matsala kai ma aka tura ka akwai matsala wanda ma aka tura shi akwai matsala kowa yake da da kowa kace ana a ba wani problem kawai mu je gaba daya mu je gaba daya ma'ana kenan majalisar kowa ya da kowa munafiki ne to kakara ta koma haka akwai abun tsoro a ciki ba wanda yake da aminci akan dan uwan shi akwai damuwa wannan haram din da dukiyar da muke kallanta kuma iya abin da aka ce ka ciki za ta ci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana inna ruhul qudus nafasa fi ruhi ko nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ba wani wanda zai mutu sai ya gama cin arzikin shi manzon Allah yace fa ajmilu fi talab ku kyautata neman arziki iya naka iya naka zai so in ka hada da haram iya ka naka ne in ka jira halak iya ka naka ne sai ka gama neman haram kuma sai ka da gida ka ce ga makwabcinka ya ba da wata envelope da dubu ashirin nan ka fita kayi ta neman haram da fafutuka da komai kuma ga dubu ahirin tana jiran ka ta halal a cikin gidan iya arzikinka iya arzikinka za ka samu don muna firamare akwai ɗan ƙaramin labari a littattafan hausa ko zafin nema baya kawo samu kai ta neman ba lalle bane Allah madaukakin sarki ya baka iya abin da aka tsaga naka shine naka in kai hakuri da halal insha Allah Allah madaukakin sarki zai wadace ka Allah ya samu dace mala idan an samu lamba lamba bayan alwala to ya za a yi a wanke gurin da lamba take matsar ba wata gabar alwala a gabanta inda wata gabar alwala a gabanta sai a hada da ita da abin da yake bayanta sai a karasa a cikin alwala in kuma an riga an gama alwalan ne iya gun da lamba take nan ne za a wanke kuma ita matsalar lamba ba a samun ta sai a gurin da yake wajibi ne a sallah a alwala ana ake samun ta duk gun da ba wajibi bane ba a samun lamba haka ne ba a samun lamba haidai ko a fuska ko a hannu ko a kafa kuma duka gurin gurin wajibi ne so idan a kafa ne musamman kafar hagu kai gurin za ka goge shi kenan in kana cikin alwala ne ka zo hannun ka wanke hannun hagu ka zo hannun dama sai ka ga hannun hagu bai wanku ba sai ka dawo ka sake wanke hannun hagu ka dawo hannun dama kamar aula daga baya ka dawo kenan sai ka ci gaba da ita wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika na Na'am, masu ajiye babur da Allah a cikin masallaci masu kula da baburan sun kawo tsokaci. Akan ajiye babur wani kuma sai bukata ta kama shi sai ya zo ce zai ɗau babur ɗin sai ya fice. To duk wanda ya ajiye babur ko dai ya ɗauki a tashi ya karatu in yana da bukatar zai ɗau babur ɗin sa kafin a tashi ya kai inda zai ajiye inda babu ɗan agaji. Da haka idan ka ɗaukan kansa ba ruwan amma in ka shigo da shi ka ba ka ba da dama a ɗauka ba haka idan an tashi da karatu saboda tsaron ababen hawan al'umma. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت